أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko wadiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne yawa mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka al-jawabu al-kafi liman sa'ala al-dawa'i shafi na babban malamin ibn al-qayyim alaihi rahmatullah darasi da ya gabata mun tsaya mun ɗauko bayani inda malam ya ke bayani dalilin yake cewa babban fasali dai da ya buɗe unwani shine irtibat wa khair wa sharri bil amal malam yake ya buɗe fasali cewa a sharri da kuma alkhairi to dukansu suna da alaƙa ne da aiki mana suna samuwa ne ta hanyar aikata wani sababi daga cikin sauransu amma mutum ya aikata wani sababi wanda shi ne dalilin shi ne zai sa ya samu alkhairi zai samu alkhairi ko kuma ya aikata wani sababi wanda dalilin wannan sababin ne zai samu sharri sai malam yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya hada ya rattaba ko a ce ya rattaba hukunci a hukunci na kauni ko kuma hukunci na kasa'i na kauni ko kuma hukunci na shar'i shi ne muka ce abin da nasu wata yau ga ya kaddara shi ya da shi akan bayan shi wanda wannan abin ba wa makawasi ya faru ko kuma hukunci na shari'a shine abin da Allah sun kala ce ku yi kaza ku bar kaza to Allah ya rattaba wannan abubuwan akan akan aljaza'u wa shar ya mustarti kamar yadda ya sa shine ka aikata sharaɗin ka samu kaza shine ka aikata kaza ko kuma a ce sakamakon sun gana so ka samu kaza shine sharaɗin ka aikata ta wannan sharaɗi kai kaza to haka Allah ya ya ya wasu shine ya tawtibu al-jaza'u al-jaza'u ala sharri ko kuma al-ma'lulu ala al-illa ko kuma al-musabbab ala sababi mala yace wannan a Qur'ani ya fi sama da waje dubu mun gani kamar yadda mala ya kawo mana da asali ma'ana da nau'i'ika daban-daban wani lokaci yazo da kaza wani lokaci yazo da kaza to malam da ya kare wannan sai yake so yayi tambihi akan wasu abubuwa guda biyu yace wa illan abubuwan da su ne idan mutum ya san su sa'adan mutum za ta cika da shi ne mutum zai samu rabauta zai samu sa'ada cikakkiya sannan kuma ya samu rabauta malam ya ce abu na hoko shi ne to tun da mutum dai ya san cewa dukkan wani abu yana tare da sama biyu ne idan ka ka samu kaza sababin kaza da ya yi maka to ya kamata mutum ya san tafasil na asbab sabubba na sharri ko kuma sabubba na alkhairi saboda ni saboda ka san wannan abin idan na yi shiga inda zai kai idan na wannan abin idan na aikata shi to ga abin da zai janyo mini in alkhairi ne ga abin da zai janyo maka in sharri ne ga abin da zai janyo maka mala yace idan mutum ya haka zai zamanto akan sani cikakke sannan kuma da abin da yake da abin da yake gani ko abin da yake mushahada a wannan alam ko a wannan duniya tamu sai mala yake cewa amma daga cikin abin da zai taimaka ma mutum ko mafi amfanin abin da zai taimaka ma mutum ya iya gane tafasil na asbabu shari wal khairi shine a ya koma zuwa ga alqur'ani shine tadabburi na alqur'ani sannan kuma sai ya ce sannan kuma tadabburi a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da yin bibiyar abubuwa da suka shine tafasil ko a ce akwai tajaribul umar abubuwa da ya faru ga al'umma kaza al'umma kaza me ya suka yi dalilin menene Allah subhanahu wataala ya halakar da su menene suka yi abin da yi musu alkhairi to wannan ne zai taimaka ma mutum ya iya gane a tafasir ko a ce rabban rabe ko fayyataccen bayani akan sabubba abubuwan da suke janyo alkhairi ko abubuwan da suke janyo sharri kenan wannan abu na farko wanda mutum ya kamata ya sani malam yace abu na biyu shine sai mushi kunwani ana wasu yace mughalatatin nafs na'am ana ku sai yake cewa afatun ku ala tariqi ba'a shine aha aha to ana malam Musa sai yace afatun ala tariqi ba'a wasu cututtuka ko wasu cututtuka wasu bala'i ko wasu masibu wanda suke nan suna kan hanya ta biyayya Allah wanda sun tare hanyar bin Allah subhanahu wataala in zaka bi wannan hanya to sai ka same shi to kai yanda zaka kauce maka ka kauce ma wannan cutuka shine malam abin da zai bayani sai kuma ana wake cewa mughalabatun nafs shine kuskure na rai wanda rai za ta yi kuskure wajen fahimtar wa'innan sabubban ko kuma ta kuskure ma wa'innan sabubban ta ki aiki da su to malam anan tambihi yake so yi kamar yadda a hoko ya ce to mutum ya san sabubin to in ka san sabubin ma to ka yi kokari kalkaje ranka ta je ta kai ka ka kuskure ma wannan sabubban ko kuma ka kuskure ma wa'innan sabubban ko kuma ka musu wata fahimta fahimta ta baibai yadda za ka fahimce su ba a yadda suke hakikaninsu ba mala yake cewa al'amuru sani abu na biyu wanda mutum ya kamata ya sani wanda da shi ne sa'ada shi za ta cika game da sanin a sabubba na shari ko sabubba na alkhairi abu na biyu da ya kamata ya sani yace an yahdara mughalabati nafsihi ala hadhihi al-asbab shine mutum ya kiyaye kuskuren ran shi shine kakkan ran shi ta kuskure shine ta samu mughalaba yani ta fahimci abu ba a daidai ba ta fahimci abu a baibai ya kuskure kan ran shi ya kuskure ma mughalatatin nafsi ne kuskuren ran shi da za ta yi ala hadhihi asbabi game da wannan sababba ka ji ta fahimce shi ran shi ta fahimci wannan sababba ba a daidai ba malaikata wa hadha min ahammil umuri wannan kuma yana daga mafi mahimmancin al'amura shine idan mutum ya san wa'annan abubuwan to yanzu sa'ada shi za ta ƙara cika saboda ko da ran shi tana so ta kai shi zuwa kuskure ma wannan sauban to shi ya riga ya san su ba zai je ya yi ma shi biyayya ba malika cewa fa innal abda lalle shi bawa ya'rifu anna al ma'siyata wal ghaflata min asbabi al mudirratu lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala bud malam yace lalle babu ba lalle tabbas ne dukkan wani bawa ya san cewa sabo shine al ma'siya sabo jinsi na sabo da kuma gafala shine rafkana game da abin da mutum ya kamata yana da khairi yakin shi min al asbabi al mudirratu lahu yana suna daga cikin sabubba wanda suke cutar da mutum fi duniyahu a duniyar shi wa akhiratahu da kuma alahirar shi sako mun za mun sani kowa ya san cewa sako abin da yake cutar da mutum a duniya ko a lahira a duniya zai cutar da mutum a jikin shi zai cutar da mutum zuciyar shi hata zamanto ta ɓace da aikata wannan saɓan sannan kuma a lahira haka nan wannan sabo zai cutar da shi ta hanyar haɗuwa da hukumar Allah subhanahu wataala haka nan gafala ita ma gafala tana kai mutum ya ya rafkana da iman Allah subhanahu wataala biyayya ya ki iman Allah biyayya ya je ya bar abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta mushi ya ki kawai saboda ya gafala to wannan gafalar kaga za ta cutar da shi a duniya shi ya ƙi yin biyayya ga abin da Allah subhanahu wataala ya sa shi ƙarshe kuma cutar da za ta sauwa mashi shine ba zai samu yadda yake so a cikin al'amuran shi ba saboda ya bujurce ma Allah subhanahu wataala zai samu rayuwa mai kumci Allah ma ya ce a cikin alqur'ani wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bujurce ma ambato na shine alqur'ani mana umarnin da alqur'ani yazo da shi ko kuma hannun alqur'ani yazo da shi aka bujurce aka ki to Allah ce zan sa zai samu rayuwa mai kumci to kaga abin da zai kai mutun ya ya rafkana ga abin da zai kai mutun ya bar ya bujurce ma umarnin Allah shine gafala to kaga gafala ta cutar da shi a duniya ya haɗu da rayuwa mai kumci sannan kuma zai haɗu da rayuwa mai kumci a ranar tashin alƙiyama Allah zai ce mushi a ni Allah ke cewa wa nahshuru qiyamati a'ma Allah subhanahu wa zai tada shi ranar tashin alƙiyama yana makawo ma'ana wanda baya ganin rahmar Allah Allah zai ce mushi menene ya yi ba fi wa farkon wa farkon to sai Allah zai ce mushi qala kadhalika atatka ayatuna fanasita Allah zai ce mushi haka ayoyina suka zo maka ka manta da su ko a ce ta bau su to da haka mu ma yau muka bauka muka isa ga cikin rahaman rahaman mu to kaga gafala ka yanyo mushi cuta a duniya kuma cuta a lahira malam yace kowa ya san cewa sabo da gafala suna daga cikin sauba wanda suke cutar da mutum a duniya shi a lahira wannan ba makawa kowa ya san haka sai malam yace sai walakin tughaliduhu nafsuhu bil ittikali ala afu rabbih afu rabbih wa maghfiratihi taratan sai dai mutum wani lokaci ran shi za ta kuskurantar da shi ran shi za ta ba shi tunani ba a daidai ba ta sa shi ya dogara akan rangwame na ubangiji wa magafirati da kuma gafarar Allah kawai ya ce to ai Allah mai afuwa ne mai gafara ne menene ne na tsara ba kaina kawai dan sallar ɗaya biyu ma da ban yi ba ayon rahmar Allah tana da yawa saboda Allah subhanahu wataala ya ce ayi kaza ban yi ba to kaga kaga wannan mughalata ce kuskure da yawan shi ta bashi tunanin ba a daidai ba malai yace wani lokaci ran shi zata sa ya dogara akan afuwal Allah da rangumar da, da kuma gafarar Allah ya ki ya aikata abin da Allah ya ce da hujjar cewa Allah afuwun ne ghafurun ne wannan afuwa da rahama da gafara ta Allah za ta shige shi ko da a ce bai aikata wannan abun ba kaga wannan fahimta ce fahimta ce ba ta daidai ba mala yace wa bit taswif bit tawbati taratan wani lokaci kuma ran shi zata kuskurantar da shi ya dogara akan jinkirta tuba at taswif shine malamai suka ce at ta'jil at ta'jil al muta'ammad wal mutakarrir shine mutum ya jinkirta tuba da gangan kuma ya dinga maimaitawa ba kawai a halin wannan ba kawai mutum ya jinkirta da gangan yana da damar ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala akan abubuwan da yake aikata na ba daidai ba amma kawai sai ya tuba sai ya ce a akwai sauran lokaci akwai sauran lokaci zuwa gaba insha Allah kuma za mu ba wannan abubuwa to kaga wannan kuskure ne shi Allah subhanahu wataala bai yarda ba in za ka yi wani abu na alkhairi ka ce ka bari sai gobe to ai gobe ba hannunka ba take shi yasa Allah subhanahu wataala kawai kiran mutane ke kai tsaye kawai tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗaya ya ku mu'minai kai tsaye babu wani taraddudi ba a cewa sai gobe shi yasa ko malam mai adadi yake cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata bi halitta ba ga mutum ya jinke da tuba ya bari ya ce sai gobe zan tuba sannan ba zai ce ba hatta ya hadini lahu ko hatta ya hadini lahu ba na bar wannan aikin ba kawai sai Allah shi ne sai ke cewa ai wannan min alamatil khizlani washaqa wannan alama ce ta tabewa da kuma tsiyata da kuma shahewar basira shahewar fahimtar mutum ya kasa gane al'amura da haka shi yasa ko asar da aka samu daga abdullahi dan umar da yake wadi yake cewa karkashin hadisin da yake cewa kun fi duniya fa kana gharibun aw abin sabili sai mu yake cewa ka wa kuntu aqulu idza amsayta fala tantajiru sabaha fala tantajiru sabah wa idza asbahta fala tantajiru masa yake cewa ni kusa nake cewa to dan haka idan ka wayi gari za ka aikata wani abu na alkhairi to ka ce bari sai magaice ta yi ai baka san magaicen ko annan ka ba take sannan idan ka magaita kana so ka aikata wani abu ina da kai baka ce ba bari sai sahiya ta yi sai da asuba na aikata aka aikata shi a wannan lokacin kisa manzo Allah yake wadi a hadisi khuz min sihatika limaghadika ka rika daga abin da ya kamata ka yi shi a cikin rushin lahiya ka baka samu dama ba za ka samu dama ka yi shi to ka yi shi tun kana da lahiya sannan ka rutsa min hayatika limautika ka rutsa daga rayuwarka daga mutuwarka abin da ya kamata a bayan mutuwa kana bukatar shi to ka yi shi tun kafin ka mutu saboda in ka mutu ba za ka samu dama ka yi shi ba haka nan in kana da rashin lafiya ba za ka samu dama ka yi shi ba haka nan idan ka tsuwa ba za ka yi wani abu to ka yi tun kana da sauran ƙoƙe kana da lokaci to shine ma yake cewa ran mutum za ta ringa sa mushi wasi ko za ta ringa sa mushi kuskure kuskuren fahimta akan cewa ya dogara akan tuba jinkirta tuba ya bari aya kusan wani lokaci bari gobe na bari wannan abu har sai lokacin da ya zo bai bari ba yana so ya tuwo kuma a lokacin nan babu magana shi sa Allah subhanahu wataala yake wadi yake cewa wa'inda ba su tuba ba to ko da sun zo tuba sun sun amshi za sun yi tuba wannan Allah subhanahu wataala ba zai amshi wannan tuba saboda Allah baya jinkirta ma rai ko da daidai wani lokaci ɗaya ne in lokacin ta ya zo kawai Allah subhanahu wataala baya jinkirtawa mala yake cewa wa bil istighfari bil lisani taratan wani lokaci kuma ran mutum zata sa shi ya ringa zata ringa kuskantar da shi kawai ya ringa dogara kan istighfari ta baki kadai gashi yana kuskure yana aikata kuskuren amma kuma yana yana istighfari wasu malamai suke cewa kamar istighfarin mai shan giya wani mutum ne aka ce yana shan giya da kof da da kof a hannun shi daga ya sha duk zukar da ya mata istighfarin ta daga ya sha ya istighfari daga ya sha kenan ma'ana zai tashi ne babu lahi ko daya to kaga wannan shi ba kuskuren fahimta ne Allah subhanahu wataala yana so ne in kai sabo ka gane cewa ka saba mushi ta hanyar nadama kai ta kai ci ka ji tsoron shi ka tuna ukubar shi to ka tuba ba wai kana cikin abin ba kuma kana tuba kuma kana komawa to wannan su ne wanda ake ce ma al-musirrun manzo Allah yake yi hadisi wailul lil musirrina allazina allazina yusirruna ala ma fa'alu hum ya'lamun da zalaka cewa a cikin hadisin abi umama ko hadisin ibn ibn umar kamar da cikin musnad ko adabul mufrad da imam bukhari yake cewa kalma azaba ta tabbata ga wanda suke toga cewa suke tabbata akan aikata aikin lehi wanda suna aikata aikin lehin alhali kuma sun sani suke wanda afwan wanda suke toga cewa akan abin da suke aikatawa kuma sun sani kana aikata lehi ka san lehi ne kuma kullum kana yi kullum kana yi kullum kana yi shi kuma Allah da ya tashi ban bayan shi tayi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب- لذنوبهم الله كتاب ولم يسروا على ما فعلوا Allah ke cewa bayan shi su ne idan suka tuna sun saba mushi sun yi wani laifi ko suka aikata wani alfasha sai su ambaci Allah su tuna Allah su ce su su ga girman Allah ya za a ce wannan saban su yi nadama sai Allah ce sannan kuma walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lam sannan kuma ba za su ci gaba da wannan aikin ba alhali suna sane kenan kaga wannan mutum ya kawai ya dogara akan istighfari kuma yana kan yana kan eh, aikin da yake bai fasa ba wannan istihza'i ne shi yasa ma manzo Allah wani hadisi eh, yake cewa ah, yake cewa al-a'idu ila dhanbi kamar afwan yake a lafazin hadisin ko a ce ma'ana hadisi yake cewa wanda yake laifi yana istighfari kuma yana koma laihin yake cewa kal mustahzi li rabbi kamar wanda yake jiya yake cewa istihza'i kamar wanda yake izgili ga ubangiji shi ne ya hana ka abu kayi abun ka tuba kuma har gobe ka koma har gobe ka koma har loka kaga wannan kamar izgili ne maka ke ga ubangiji subhanahu to wannan kal mutun ya yi ya kalli wannan asbab in ya sa ran shi kuma ta kuskurantar da shi ya ce a'a kai ta kuskuranka sannan kuma kana istighfari malam ya ce wa bi fi'ilil mandubati taratan wani lokaci kuma zan mutum za ta ringa kuskurantar da shi ta sa ya ringa ai ya ringa aikata mandubat shine abubuwan da aka so shine mustahabbat kamar sadaka kamar ta dau eh, kamar irin ta dauri kamar ziyara kamar da sauransu mutum ya ringa yi wai dalilin wannan Allah zai kafarta mishi amma kuma bai bar abin da yake na kuskure ba to kaga wannan shi ma dai kuskure ne mala ya ce wa bil ilmi taratan wani lokaci kuma za ta shagaltar da shi ta ce a kawai ka ci gaba da neman ilmi ka ringa zuwa satu da ina ne duka kana kana kana daukan karatu kuma ka ci gaba da sauran ayyukanka ko kuma ka yi ta bincike ko kuma a kai da kake da nasu su ma a gaban ka kana da nasosi ka karanta kaza an ce Allah mai gama ne Allah kaza ne Allah kaza duka eh duka ka ka karanta innal hasanatu yuzuna sayyi'at duka dogaro a kansu to kaga wannan bai ilmi taratan to wannan shi ma za ka ringa ran mutum wani lokaci za ka ringa kuskurantar da shi ya dogara akan wannan fahimtar idan bai yi ba kakarasa mala ya ce wa bil ihtijaji bil qadri taratan wani lokaci kuma ran mutum za ta kuskurantar da shi ta sa shi ya ringa dogaro akan kaddara cewa to tunda na aikata haka to Allah ne ya kaddara to Allah ba shi ya halicce ni ai shi ne ya halicce ni kuma ya kaddara mana aikata wannan abin da haka ba makawa sai na aikata da haka ba wani kayan wannan bane kisa ake wani labari ɗaya daga cikin kalifofi yana yi umar ne aka ce wani mutum ya sha giya to ana so a mushi haji sai ya ce ya aka kashe wannan giyar sai ce Allah ne ya kaddara sai ce to mu ma Allah ne ya kaddara za mu maka haji ka gani ko kaga shi ne wannan kamar sura mafi kusa ta ture ya bi aka cewa ture kaddara da kaddara kaddara ce ta sa ka sha giya to mu ma kaddara ce ta sa za mu maka haji to da haka kaga wani lokaci mutum ran shi za ta sa shi ya dogara akan kaddara cewa Allah ne ya kaddara kuma yana yana yana aikata abu alhali kuma Allah subhanahu wataala ya baka kudura cikakkiya ya baka iko ya baka cewa idan wannan ran taka tana so ta yi wannan abun kana da ikon ka hana ta ta hannu daga wannan abu sannan kuma Allah ya sa maka sababi na kauce ma wannan kaddarar kamar tuba da magani kamar tuba Allah ya sa maka tuba to sannan kuma baka yi duka baka yi aiki da wannan kaddarar ba sai ka yi riko da kaddara kadai wajen aikata ne mala yake cewa wa bil ihtijaji bil ashbahi wan nadaim wani lokaci ran mutum zata kuskurantar da shi da sa ya dogara akan aikata a yayin da shi ko ya shiga cikin ayyuka na al-ashbahi wan nazair ai ayyuka wanda suke da kama da juna ma'ana al-ashbahi wan nazair mustalah ne na fuqaha mustalah ne na fuqaha wanda suke cewa an yake cewa shine al-ashbahi nazair yake cewa al-furu' al-fiqhiyya التي تتشابه في الحكم بسبب وجود شبه واضح في العلة أو الوصف شيني فرع نفكا وسو وكمته وكمته ko furo raishe suka na fikihu wa'inda suka yi kama da juna wajen hukunci suka yi kama da juna wajen hukunci saboda an samu wata illa ta sa sun yi kama kaga kamar malamai suna cewa a haramta wani aka zo wajen kiyasi aka zo wajen kiyasi haramta giya da kuma haramta dukkan wani abu mai sa maye ko ba giya ba ne menene illa da ta sa suka haɗu a hukunci shi ne maye al-iskar ba wai sifa ba ce ita giya ruwa tana yawa shi kuma wannan bokutu ce aka haɗa da dawa aka yi da kodo wani abu me amma sun yi sun yi ta sun yi tarayya wajen hukunci me ya haɗa su a wajen hukuncin su shine mayen da mayen da suke sawa to kaga maye shine giya to wani lokaci alashibai wanda za su na shige ma mutum mutum ya yi itimadi a kansu cewa to ai wancan tana dan uwan wanda ne wancan dan uwan wancan ne shikenan idan wancan yayi kama da wannan a wajen yake in na aikata wannan ma kenan abin da zai samu a wancan na samu a wannan alhali su kuma hukunci wanda sun shawo mako kamantaccen ne suke yi malika cewa bilik da fi annazair annazair suka ce shi kuma المسائل التي يعني تشبه بعضها البعض من حيث الأصل لكن تختلف في بعض الأوصاف أو الأكاب بسبب الاختلاف العلة أو الوصف ما لك يتوى أن بيك تشيك تتسكن هذه المصطلحات في كتب الفقه للتنظيم المسائل وتوضيح القواعد الكلية وتسهيل الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية wannan dai abin kamar abin da shahi al-ashbahi wanda za mala yake cewa kuma wani lokaci wa bil ibtida'i bil akabiri taratan wani lokaci kuma ran mutum za ta kuskurantar da shi ta sa ya yi dogaro a kan al'akalu shi ne manya-manyan mutane ko wasu waliyai da suka wuce ko wasu kakannin shi ya yi iti ba ya ce to mu da muke da mun ga ai mun ga wane ma wane ma yana dan taba wannan aiki ko a ce to wane ma ai shi wannan abin bai wata daga cikin shi ba to kaga wannan shi ma kuskure ne shine malamai wanda suke cewa kamar misali ne na jahilai shine ya an kawo da abu sai a ce in ka ce wannan abun ai bashi da sai a ce to wannan abun a makka ma ana yin shi to ka gani ko eh a makka ma ana yin shi to haka ma ka iya ce to wannan abun ai wani ma yana yin shi to kaga wannan ba hujja ba ba yin wani yana yi ba shi ke nuna cewa wannan abun ba laifi ne ba mala ya ce wa kasirun minan nas yazunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala dhanbu wa raha hadha bi hadha mala yake cewa kai da yawa ma daga cikin mutane suna tunanin cewa kawai mutum da zai aikata abin da ya aikata ka aikata abin mutum ya aikata abin da ya ga dama na ma sha'a ya aikata alfasha yi komi amma kawai da daga ya ce astaghfirullah kawai yana tunanin cewa wannan kuskuren da laihin da ya aikata zai da ya aikata kawai ya tahi shikenan wala haza bi haza wannan ya tahi da ma'ana istighfar wannan ta tahi da wannan laihin alali shi ko ba haka bane ko da a ce da istighfari to dole sai an samu nadama sai an samu tuba sai an samu komawa ga Allah sannan sai an samu alƙawli akan cewa ba a koma zuwa wannan ayyukan ba ko kana istighfar za ta yi aikin ka malam ya kama mana wannan abubuwan wanda ran mutum wani lokaci za ka sa ya ringa dogara a kansu daga baya kuma zai kawo bagana ya fassala kowanne ya kawo misali akan shi ko ya kawo misalai akan a namuzin akan wa'annan abubuwan wani lokaci ran mutum ya ta sa ya dogara akan istighfari ko akan afuwar Allah ko akan ko akan rahama shi ko akan ilimi ko akan kan hujja da kaddara ko akan sauran abubuwa da zamu gani mala yake cewa wa qala li rajulun min al-muntasibin min al-muntasibin ila al-fiqh ana af'alu ma af'alu thumma aqulu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra wa qad ghufira dhalika ajma'ahu كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان من قال, من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ما لا يكي وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه ونمت وإن دا إيه لغتك وإن دا سكي دنغنتوا دا إلم إيه لغتك وإن دا سكي غني سوفو قهاني كسنا دا إلم فقه يتي مني أنا أفعل ما أفعل نيها ina aikata abin da na ga dama in aikata abin da na aikata amma na san daga na ce subhanallahi wa bihamdi ni atamarra to wannan laifukan duka an gafarta su sai ma ya kawo hujja yake cewa wannan kuma kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah cewa wanda yace wanda ya wayi gari yace subhanallahi wa bihamdi ni atamarra wanda yace subhanallahi wa bihamdi ni atamarra shine so dari huddat anhu khadayahu za a saryan mushi za a zubda mushi ko a ce za a goge mushi kusa koran shi ko da sun zamanto kamar kun wacce ku ne wajen yawansu kaga shi to shi kuma abin da ya dogara shi akan wannan abin kenan da haka kullum sai ya tafadi kuma yana aikata kullum sai ya tafadi yana aikata sai shiga cikin kaga wanda suke izgili da ubangiji ko kuma wanda suke da yake cewa toga cewa wanda suke tabbata akan abin da suke aikatawa mala yace wa qala li akhar min ahli makka wani ma ɗaya daga cikin mutanen makka yace mini nanu idza fa inanu idza fa'ala ahaduna ma fa'ala igtasala wa tawa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu zalika yake cewa mu a cikin mu ko a ce mu a nan makka yake ga mushi idza fa'ala ahaduna ma fa'ala ɗayan mu daga ya aikata abin da ya aikata na na alfasha ko na sabo igtasala kawai sai yi wanka wa baha bil baiti usbu'an kawai sai je yi sati yana dawafi yayi sati yana kewa dakin Allah daga yayi wannan satin kawai qad muhiya anhu zalika daga yayi wannan satin kawai an an shahe mushi wannan laifukan nashi to kaga shi ma an haka ne zai sa mutum ya dogara kawai ga dai mutum daga ya kada kawai zai dawa kan sati to shi ko bai sani ba tana ba kahin kai dawa kan na karkare laifukan Allah ya dauki laifinka Allah ya dauki akwai Allah ya dauki ranka to ya mutum zai yi sannan kuma idan ka idan kana kana wannan dawakun ne dan kuma ka zo ka sake koma kaga tuwa bai cika ba sharadin tuwa bai cika ba tunda sharadin tuwa sai kai niyyar cewa ba ka koma ba kaga ba samu shawari na tuwa ba kenan da haka wannan dawafin da kai ma Allah subhanahu wataala ba zai kalle shi ba saboda ba da niyyar kawai kai shi ba maliki ta wa qala li akhir kai wani ma ya ce muni qad sahha an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yake cewa lalle ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aznaba abdun zamban wani bawa ya yayi wani laifi yayi wani zunubi faqala ay rabb asabtu zamban faksili sai ce ya ubangiji na nayi wani laifi nayi wani zunubi ka gafarta mini fa ghafara lahu sai Allah subhanahu wataala gafarta mishi thumma makasa ma sha'a sannan kuma sai ya zamna lokacin da Allah ya so ma ya zamna wani dan lokaci thumma aznaba zamban akhara sai ya sake yin wani laifi na daban faƙala ai rab a sautu zamban faksiri ya ce kai ya ubangiji na na yi wani laifi na yi wani zunufi ka gafarta mani faƙala allahu azza wa jalla sai allah subhanahu wa ta'ala zai ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba to halbawa ma na halbawa na ma ya san cewa yana da ubangijin da ya ce gafarta mishi zunufi ma'ana halbawa iya ganewa ya cewa yana da ubangiji wanda in yayi laifi yake komawa wajen shi gafarta mishi zunufi wai akuzu bihi ya amshi wannan zunubin nashi Allah zai ce qad ghafartu li abdi kai na gafarta ma wannan bawan falyasna ma sha'a ya ma aikata abin da zai aikata in yana so qala to shi wannan mutumin sai ya ce wa ana la ashku anna li rabban ni kuma banna banna shakka cewa ina san ina da ubangijin da ya gafiru zamba zai gafarta mini wannan laihin wa ya akuzu bihi zai amshi wannan laihin da nayi ya gafarta mini ya yi mini shi kaga wannan shi ma dai yana daga cikin wanda suke dogara akan wannan to shi bai san ba cewa shi wannan bawan da yayi lehi bayan yayi wannan lehin da ya zamna tunda dama dan adam an rubuta mashi dole sai yayi lehi yanzu zaka tashi kai ka tuba ka kai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma kuma ka sake aikata wani lehi ba kai ka ba ka sa shi ba a rai bane kawai dai a yanayin dan adam ne da Allah subhanahu wataala ya kaddara mashi cewa shi bashi da isma bashi da kare daga wani aikata wani lehi sannan kuma akwai ma abin da zaka yi yana daga cikin zinihi abin da zai zo maka bankatan abin da zai zo maka irin fuja yani fujatan haka irin wannan kuma laifi ne to irin wannan abubuwan wanda kuma daga ka aikata kuma hallo zaka ka sake yin nadama to ka sake tuba to wannan shine manzo Allah yake bada labari ba kawai wanda shi zai yi laifi ba ya san kuma laifi ne ya je ya tuba kuma hallo a tuba shi ne kuma hallo da niyya a gobe ya koma ne wai kawai ya tuba ne dan Allah ya himu shin Allah ya himu shi ne ya san bashi da komi hallo gobe ya koma hallo ya dauko hallo gobe ya koma kawai shi kenan da ya ga cin bonus to shi to shi ba wannan baya daga cikin shi wannan hadisin da yake magana baya daga cikin waɗannan masu wannan fahimta sai malai kita wa hadha dagu minan nas kaga wannan kaso daga cikin mutane qad ta'allaqa bi nususin min raja su kawai sun rataya ne ga wasu nasussuka wanda suke nuna kauna a kaunaci rahmar ubangiji ko wanda suke nuna rahmar ubangiji subhanahu wataala ma'ana su sun dogara ne akan kawai su su arraja kadai wanda suke nuna cewa ai Allah yana da rahama Allah mai jin kai ne Allah mai afuwa ne Allah mai gafara ne amma kuma akwai wani shashi daya bangare ɗaya wanda suka yi imanin shi shine al-khawf sun yi imanin bangaren kuma tsoro shi kuma rayuwar musulmi yana gina ta ne akan alkhawfin raja bain alkhawfin wa raja duk bawa dan haka duk nasu sun alqurani kan ka dauka za gani cewa suna nuni akan ishara akan alkhawfin wa raja Allah subhanahu wataala lalle mai rahama ne amma kuma hallo mai hukuba ne ga wanda ya saba mushi mai rahama ne mai gafara ne ga wanda ya tuba amma kuma wanda kuma ya taka ya taka dokokin Allah to kuma zai yi haɗu da wucin Allah subhanahu wataala kisa imamu nawawi a cikin riyar sani da ya bude babin alfafu raja sai ke cewa ana so mutum rayuwar shi idan yana raye yana cikin lahiya ba bashi da wata rashin lahiya bashi da wata matsala ma'ana bai cikin rashin lahiya da yake tsammani ya tashi ko ya tashi ba to ya gina rayuwar shi akan alfafu raja shine yana kaunar rahamar Allah kuma yana tsoron hukumar Allah to yanzu kaunar rahamar Allah za ta sa shi ya ringa kusantar ubangiji da ayyuka nagari da tuba da kuma kyautar zato zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma tsoron rahamar Allah shi zai sa shi afwan tsoron hukumar Allah tsoron hukumar Allah shi zai sa shi ya ringa kauce ma ayyuka na na lehika daga wani abu ya zo mishi sako da sai tsaye sai ce kai Allah ya hana wannan abu to kaga wannan zai taimake shi ya gina rayuwar shi bayan rafin tsoraja idan kuma mutum yana halin rushin lahiya ne to kuma ya rinjayar da arraja ya rinjayar da ƙauna mana ya rinjayar da rahamar Allah yana ya ringa sawa a ran cewa zai je ya haɗu da Allah subhanahu wataala Allah kuma mai rahama ne Allah ya ce duk wanda ya mutu in dai bai shirka zai gafarta mishi Allah ya ce duk wanda ya mutu da imani to lalle ba zai shiga wuta ba zai shiga aljanna to ya ringa rinjayar da wannan nasosin shi yasa Aisha wani hadisi da manzo Allah yake cewa hadisin manzo Allah yake wadi a cikin sahihaini yake cewa Allah subhanahu wataala yana son haɗuwa da bayan shi sai ɗaya daga cikin matan manzo Allah ana ce Aisha ce sai take take cewa ai mu ko muna kin mutuwa Allah yana son haɗuwa da mu amma mu kuma masa mutuwa sai manzo Allah yake cewa ai ba haka ba abun yake a afwan hadisin yana cewa ne man man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu manzo Allah yana cewa Allah ke cewa duk wanda yake son haduwa da Allah to shi ma Allah yana son haduwa da shi amma wanda yake kin haduwa da Allah to shi ma Allah yana kin haduwa da shi sai daga cikin wata manzo Allah take cewa to ai mu ko muna kin mutuwa ma'ana kowa yana son yana kin mutuwa amma kuma yana son haɗu da Allah sai manzo Allah ce yanda abun yake ba haka magana ba take magana yanda take shine wanda yake aikin alheri yake kaunar rahamar Allah to shi Allah yana son haduwa da shi wanda kuma yake aikata ayyuka wanda ba na daidai ba ba na kirki ba to baya son haduwa da Allah saboda baya son to shi ma Allah baya son haduwa da shi saboda shi Allah rahma ne baya sai wanda yake son kawai yake son yake auna ramu shi yake son haduwa da shi to shine yake son haduwa da shi to kaga wannan ya nuna cewa bawa ya gina rayuwar shi akan alkhawfu wa raja a halin yana lafiya a halin kuma kamar da nabi yake cewa a halin rashin lafiya mutum ya rinja yadda nususun da suke nuni akan alkhawf kuma wannan kamar yadda muka ce na sosai na alkur'ani suna nunawa Allah subhanahu wataala yake da cikin alkur'ani labbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ko sai ka ce wa anna al-azab wa anna azabi afur wa anna azabi huwa al-azabul alim Allah ce ka ba bayina labari ka gaya musu cewa ni ne gafara ne amma kuma su sani wa anna azabi huwa al-azabul alim amma kuma azabata kenan kaga inda a ce kawai Allah subhanahu wataala kawai za a kalli rahama shi ne kadai a yi ta aikata abin da za to bada baya ce ma azabar shi to azabar shi to in dai a wannan Allah subhanahu wataala kawai ba a kalli wannan abun ba to baya sa baya ma yi magana akan azaba ko uba ko da rahama haka Allah subhanahu wataala yake yi da inna rabbaka lasawi liqabi wa innahu lagafurun Allah ubangijin ka mai tsanin mai saurin ukuba ne sannan kuma mai gafara ne sannan kuma ko rayuwa annabawa zamu ga akan haka suka gina rayuwarsu cewa suna tsoro kuma hallo suna kaunar rama Allah Allah ke wadi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in malaka ta to su wannan mutanen kuskuren su kawai su sun kalli janibi ne na arraja amma kuma sun hoyin tal sun bar janibi na alkhawf su malaka ta wattakala alaiha suka dogara akan wannan nusus din na arraja kadai wa ta'allaka bi kilta yadai kawai suka dogara akan hannayensu kawai suka jingina akan wannan nasosi kawai suka icewa komi suka ke kuma tuba suka ke barin lehi kuma kawai suka dogara cewa ai Allah mai gafara ne in sun je zai gafarta musu kuma sun mance Allah subhanahu wataala ya ce yana yana yana ma uquba ga wanda suka saba mushi malaki ta sannan su wa'annan wai za utiba al khadaya wal inhimak fiha saga da zalika ma ya saga da zalika ma yahfazuhu min si'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususi raja mala yace su irin wa'annan kuma in aka musu rarauka aka musu itabi shine aka aka dan ce nisa kake kaza nisa ka bar kake kake wannan aiki daga an gaya musu akan kuskuren su aka musu rawuka akan kuskuren su da kuma akan al-inhimak shine dawwama da suke akan aikata wannan laifuka fiha a cikin wannan ayyukan da suke sara da zalika sai ka kawai ya kogo maka abin da yake har da ce na rahamar Allah kawai sai mace yake cewa kai Allah ghafurur inna Allah ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim sai sai je maka wannan nasosin da ya har da ce wanda suke nuna rahamar Allah da kuma gafarar shi da yalwar rahamar shi da kuma gafarar shi da kuma nasosi na arraja kai kuma ya bangaren guda sai malam yake cewa walil juhali min hadha ad-darb min an-nas fi hadha al-babi gharaib wa ajaib malam yake cewa kai jahilai daga cikin wannan nau'i na mutane jahilai daga cikin wannan nau'i a cikin mutane a cikin wannan babi na su yi imalin alkhawf su dogara akan arja ko kuma kawai su dogara akan cewa Allah mai rahama ne su yi ta aikata saban su to wannan jahilai da yawa daga cikin mutane a cikin wannan babi suna da abun mamaki da kuma abubuwa baki wanda ba san shi ba kaɗan daga ciki malaka ta ka kauli ba abin kamar shashin wasu wasu su da suke cewa wa kasir mastata'ata min al-khataya shine ko ko shi bane sunna yawa wa kasir mastata'ata min al-khataya idza kana al-qulubu ala karim yake cewa kai ka yawaita ma yanda ka samu dama ka yi ta aikata kuskure ka yi ta aikata kuskure in dai kai ka san zaka je wajen sarki ne mai karamci ne ma'ana in zaka je in dai wanda zaka yoye shi in dai mai karamci ne to kamar ya ta kuskurenka ai karamcin shi ma zai sa ya gafarta maka to ka zauna daga cikin aja'i yana daga cikin gara'i a ce mutum ya ta kuskure saboda ya ga Allah subhanahu wataala to yin haka ne ina amfanin bi amfanin khitab da Allah ya ga mu'minai cewa su yi kaza su bar kaza wanda ya kaza zai bashi kaza wanda kuma bai yi ba kaza ga sakamakon da zai samu malai yake cewa wa qaulul akhar ko fadin wasunsu zaka yi suna cewa at-tanazzuhu min adh-dhunubi jahalun bi fi'ati afwillahi shine kyamar zini ko tsarkaka daga zini tsarkaka daga zini ko mutum ya ce shi wai baya zini to kamar ya jahilci kwadin afwal Allah ne kaga wannan ma yana daga cikin gawa'i tunda zini dole na kyamace shi abin kyamata ne malam yace wa qaulul akhar wadin wani ma wadin wani shashi nasu tarku dhunubi jawa'atun ala maghfiratin lahi wastisghari suke cewa kai barin zunubi ma wannan ai jara'a ne shine karfin hali ne akan rahmal akan gafarar Allah kuma kai karamtar da rahmal gafarar Allah ne ba Allah da yake gafara kuma kawai kai sai ka bar zunubi kai ta zunubi ka kawai ai gafarar Allah yawa gare ta ya gafarta maka kaga wannan shi ma kuskure ne shi yasa malai yake cewa qala muhammad ibn hazm muhammad ibn hazm yake cewa ra'aytu ba'da haula'i ni na ga shashan irin wa'annan mutanen ma ya kulu fi du'a yana wadi a dashi yana cewa Allahumma inni a'udhuka min al-isma ya Allah ni ina neman tsari ba ka kare ni kakka ina neman tsari daga kariya kakka sa mun wata kariya wanda za ta hana ni in aikata laifi kawai ni ka hudda mun kariya ka bani kullum in aikata laifi to kaga wannan yana daga cikin nutso cikin jahilci da kuma rashin fahimtar nassosi na ubangiji subhanahu wa nassosi na shari'a a qur'ani ko a hadisi malai yake cewa wa min al maghrurina man yata'allaqu bi mas'alati al jabr malai yake cewa yana daga yana daga wanda suke haka ne ko a bana ko wa min aha wa min ha afwan wa min ha'ula'i al maghrurina malai yake daga cikin wa'innan wanda suka rudu shine wanda suka rudu man ya ta'allaku bi mas'alatil jabri akwai wanda yake rataya yake dogaro akan mas'ala ta aljabri mas'alatil jabri ko a ce waɗanda ake ce ma aljabariya malamai suke cewa aljabariya aƙida ce wadda take inkarin cewa bawa yana da wani zaɓi nashi ma'ana su a wajen jabariya suna ganin ayyukan bawa Allah ne ya halicce su bawa bashi da wani zaɓi wajen abin da yake aikatawa tunda kawai shi musayyar ne la mukhayyar kawai shi an tsaye da shi an ce je ka ba wai zaɓi aka bashi ba kenan da haka Allah bai kama shi akan akan abin da ya aikatawa to kaga wannan kuskure ne lalle Allah subhanahu wataala shi ya halicci ayyukan bayi Allah yake wadi wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuka aikata amma kuma Allah subhanahu wataala ya ba bawa kudura ya ba shi irada ya sama bawa irada shine in ka ga dama ka aikata abu yanzu wannan zanwa makarantar in mutum ce baya zuwa zai sashi ba wanda zai sashi amma kuma da sanar tala ya hali ya aikata ya halitta aikinka da za ka yi ka je neman ilimi ka je komi Allah sanar tala shine ya halicce shi to amma kuma zartar da wannan aikin alkas ka je ka yi a wannan aikin kai ne kake da iko kudurar ka ce in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari da haka shi yasa ma Allah zai kama ka akan abin da ka aikata ba Allah bane ya sa ka Allah subhanahu wataala shi ya aikata ya halitta dukkan ayyuka na bayi ayyuka wanda suke na alkhairi da kuma ayyuka wanda aka san haka duk da ba a ba a jingina ma Allah min babil adam ba a jingina mishi ayyuka na aka san alkhairi wannan ladabi ne na alqur'ani za ga ko dun daga ko daga suratul fatiha da ake cewa إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim kaga da aka zo wajen ni'ima ya aka ce an'amta amma da aka zo wajen al-ghadbu wa dalala ba jingina shi sai aka ce ghairil maghdubi alaihim ba a ce ba ghairil ladina azlaltum ku aghdabta alaihim haka nan aljannu ma su ma a cikin maganarsa da suke cewa suke dangana alkhairi zuwa ga Allah amma sabanin haka ne suke dangana shi wa zai ba mu ayal cikin suratul jin suke cewa am am awada bihim wa inna lamassana wa inna lanadri asharrul urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce mu sani ba asharrun kaga urida biman fil ardi ba za su ce ba Allah ne ne yake amma da suka zo ji alkhairi sai suka ce am arada bihim rabbu ko kuma ubangijin su ya niyya a me ake cewa shirye da su to amma kuma duk da wannan Allah subhanahu wataala ya sama bawa kudura muna magana akan mas'alat jabr ba suna cewa al-abdu majburun ala af'ali kawai bawa an tilasta shi ne akan ayyukan shi da haka wanda aka tilasta shi ai ya kama shi akan layin abin da ya aikata to a ƙide su a fahimta su ba za a kama shi ba amma kuma al'amarin ba haka bai ke su wannan jabariya malamai suka ce kamar jawhar al'aqida su kamar yanda bayanin aqida su yake shine suna cewa ko da duk da mana cewa aljabariya in ma kashi biyu akwai aljabariyatul khalisa akwai aljabariyatul juz'iyya suke cewa يرون أن العبد مجبور على كل أفعاله ولا يملك أي قدرة أو إرادة على الفعل suna cewa bawa kawai an an an an da ake cewa an tilasta shi ne akan aikin shi ba shi da wata kudura ko idara ko irada akan abu da zai aikata to da haka kaga su wanda suka dogara akan wannan mas'alar kinan tunda bawa majburin ne kaga Allah ma bai kama ka ba tunda shi ya halitta ayyukan kuma shi ya tilasta ka kaga a fahimtar su malai yake cewa wa minhum man ya ta'allaku an su al'aqiyarsu jabariya ke cewa wa anna al'abda la fi'ila lahu albatta albattata suna cewa bawa bashi da wani aiki nashi na kanshi da yake aikatawa da daima ma'ana alal itlaq a yanke bawa bashi da wani bawa bawa bawa bashi wani aiki shine kawai da abin da ya aikata ai da umarnin Allah ne da kudurar Allah ne don haka ba a kama shi ba wala ikhtiyara bashi da wani zabi wa inna ma huwa majburun ala fi'l ma'asi kawai shi an tilasta shi ne akan ya aikata sabo to kaga wannan ba ita bace aqida ta daidai aqida ta halus sunna shine Allah subhanahu wataala shi ya halicci ayyukan bayi sannan kuma shi Allah subhanahu wataala ya ba su kudura da irada da zabi akan mutum ya aikata abin da ke so in haka ne to in dai mutum bashi da zaɓi akan to me yasa mutum in ya tashi a rayuwar shi ma ta duniya yake zaɓa ma kanshi abu mai kyau ai mutum da sai da yi abu abu da bashi da kyau in abinci ne ma ka ci mara kyau in kaya ne ka sa mara kyau in abin da zaka yi amfani ne komi kana son mai kyau saboda kai kudurar ka ce kai ne kake zaɓe ba wani bane ke zaɓa maka kenan wannan iradan akan ta ce Allah subhanahu wataala zai hakunta bai malai yake cewa wa minhum man yabtagu mas'alatin irja' daga cikin su kuma akwai wanda yake dogara akan mas'alatul irja ina so ina an dawwana abubuwa ban danyi wannan mas'alatul irja ita ma mas'ala sune waɗanda ake ce ma al-murji'a al-murji'a su ma wasu ne ko a ce wata firqa ce daga cikin al-firqud dalla daga cikin wata jama'a wanda suka bace game da fahimtar a aƙida ta musulunci ko addini daidai su kawai almurji'a a wajen su imani shine kawai gaskatawa da zuciya ka gaskata da zuciya kawai ka rike kawai yanzu in ka zo kai gum kawai ka tsoro ki a zuciyarka kawai shi kenan kai mumini ne baka bukatar sai ka furta baka bukatar sai ka yi aiki baka bukatar ma sallah sai ka yi ko imanin wannan ya ishe ka ko kuma kawai in kace na yi imani ashhadu an la ilaha illallah shikenan sun yi iktifai da shi to su wannan su ma akwai wanda suke dogara akan wannan su murji'a su ma fiqh ne kashi uku ne akwai wanda suke ganin cewa mujarradul iman mujarrad tasdiq bil qalb afwan tasdiq bil qalb kawai da ka gaskata a zuciyarka ka yi itiqadi ko ka gaskata a zuciyarka ko kuma kawai ka samu ma'arifa a zuciyarka to shikenan ya isa wannan sune jami'a ko kuma wanda da kuma wanda ya dace musu suna ganin cewa kawai daga ka ko ka kudurta ko ka gaskata a zuciyarka kawai da samu na Allah da wa ya isa ba sai ka haɗi ba ba sai ka aikata ba sai na biyu su kuma wanda suke ganin kawai haɗi da harshe ma kada ya isa kawai da ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ko da ka imani da Allah da manzo Allah da sauran wannan to shi ma ya saba sai ka kudurce ba sai ka aikata ba to wannan su ne ake ce ma alkalamiyya akwai su kuma wanda suke cewa al'imani qaulun bil lisani wa tasdiqun bil qalb su kuma suka ce kawai imani ka wadi da zuciya sannan a ka kudurce a zuciya gaskata a zuciya ka sannan kuma ka wadi a zuciya su ne wannan ake ce ma mubji'atul fuqaha to dukan su wannan akan kuskure suke abu da yake daidai shine al-imanu qaulun bil lisan ko wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih haka wannan shine sannan kuma yazidu wa yanqus amma su a wajen su la yazidu wa la yanqus to ko gani suke imani kan wani jami'i ne kawai in kace kai imani su ne suke cewa da imanin wanda yayi kowa sabo inda musulmi ne da imanin mala'ika ko da imanin wani annabi duk dai suke imani dai imani ne bayyana karuwa bayyana rabuwa amma ka kuma mu da su na shari'a suna cewa imani yana faruwa Allah ka ce yazidadu imanan ma'a imani dan su fara imani akan imanin su kenan imani yana karuwa da ayyuka na da'a sannan kuma yana raguwa da ayyuka na sabo wannan shine abin da yake daidai malam yace su wa'annan wanda ya ta'allaku na yi mas'alatul irja a shi yasa daga cikin magana wanda ake jinginawa zuwa al-murji'a shine suke cewa la tadurru ma'al imani ma'siyatu wala yanfa'u ma'al kufri ta'atu suna cewa in dai mutun yayi imani to wani sabo ba zai cutar da shi ma'ana sabo ba kawai dan ka kai imani to dan wani sabo da zaka aikata ba ya saka ka je ka shiga wuta ba ko Allah ya maka hukuma sannan suke cewa in kai kafiri ne da aikin da zaka yi na alkhairi ko ba wannan imanin ba ka wannan aikin ba zai amfane ka ba ko a ce ma ko ko imani kai to wannan ba zai amfane ka ba wannan maganar ibn taymiya yana cewa duk da ba samu ba cewa ta su ce amma dai ya shahara cewa ana dangana ta zuwa gare su mala yake cewa su wa'annan suna cewa wa annal imana huwa mujarrad at-tasdiq suna cewa kawai imani shine kawai tasdiqin da kai kawai da ka gaskata ka gaskata wal a'mala suna cewa wal a'mala laysa min al-iman suna cewa ayyuka ba sa cikin imani shi yasa ma malamai suka ce abinda ake ce musu ma suka yasa aka ce musu ma al-murji'a ai al-irja shine at-ta'khir ko a cikin suratul araf ko me isa annabi Musa da Fir'aun yake cewa arji'uhu ko qalu arjihi arji a warsh ko kuma qalu arji'uhu arji to duka to kaga al-irja shine jinkirtawa to su saboda me yasa malamai suka ce saboda sun jinkirta aiki game da imani ma'ana ba su sa ba aiki a cikin imani sun ce aiki baya cikin imani kawai imani da ka gaskata ba sai kai sallama ba sai kai azumi ba sai kai zakka ba kawai an yahi maka to kaga wannan kuskure ne wanda ya dogara akan haka to kuma kaushe halaka zai mala yace suna cewa wa anna imana afsaqin nasi ka imani jibril wa mika'ila suna cewa imanin mafi fasikanci a cikin mutane kamar imanin jibril ne da mika'il su su ana masa ga imanin jibril da mika'il ba ya su kwatanta to ka gani wannan kuskure to wannan yana daga cikin mughalata ta nafs shine ran mutum ta kuskurantar da shi kawai dogara akan wannan abu dogara akan cewa kai in kai imanin ma ba sai ka aiki ba Allah subhanahu wataala kawai zai gafarta maka malam yake cewa wa min haula daga cikin wa'innan da mutanen man yaghtaru bi mahabbati al-fuqara'i wal mashayikh was salihin akwai wanda yake dogara akan soyayya ga talakawa da kuma wasu manyan malamai da managartan bayi wa kasaratu taraddud ila quburihim da yawan zuwa da zawwa kai kawo zuwa kaburburan su wa tadarru'i ilayhim da kaskantar da kai a gare su wal istishfa'u bihim da neman ceto da su wa tawassul ila Allah da dogaro ga gane da tawassuli ga Allah zuwa da ta dalilin su wa su'alihi bi haqqihim da kuma roƙon Allah ya ba mutum abu dan hakkin su ko dan martabar su alaihi akan shi wa hurmatuhum indahu da kuma dan suna dan mutun ya roƙi Allah dan alhurmar su a wajen Allah to daga cikin mutane akwai wanda yake dogara shi ne muhammadu sa muhammadu fuqara wani ma zai ce ai tun da kana son talakawa ko shi ke kana son su kana taimaka musu tun da su talakawa kaga Allah yana son su ko kuma Allah ya ce a taimaka musu kana taimaka musu kana son su to wannan ya ishe ka ko kuma kana son wasu malumai manyan malumma kana son su kana musu hidima ko wasu managatan bayi ko kuma kana zuwa kabarin su kana addu'a kana roƙon su ko kana tawassuli da su duka wannan ya ishe ka to shi ma wannan kawo kuskure ne saboda su waɗannan su ma bayi ne a wajen Allah su ma neman kansu suke ba ta wasu da kowa ba roƙon kowa ba roƙon Allah wai saboda wani sai dai idan mutumin yana nan a yi ta wasu ko da adda shi mala yake cewa wa minha wa minhum yana daga cikin wa'annan nau'i na mutane manyan tawo bi aba'i wanda yake uwa wai ni me yake ta me yake ta manyan tawo wanda yake dogaro ba manyan tawo wanda yake ruduwa wanda yake ruduwa ba wanda yake yayi ko kuka wani malama duk kuna ji malama ai wana wanda yake ruduwa na wato in ya rudu kuma sai ya dogara akan shine san san ya ke cewa san manyan san bayi managanta ko kuma ya rudu akan san manyan malumma ko ya rudu akan mas'ala ta irja in ya rudu sai ya dogara akan wannan mas'ala ko in ya rudu sai ya dogara akan mas'ala ta aljabar to haka ma yake cewa minhum man yamtawa daga cikin su akwai wanda yake ruduwa da mahaifan shi saboda su wasu ne mahaifan shi wasu waliyai ne ko wasu manyan malamai ne ko wasu ne sai ya rudu to rudu wannan kuma sai tashi kuma ya dogara a kansu ya yin aiki mala yake cewa wa aslabihi da kuma wanda suke wanda suka huto daga hanyar wannan mahaifan nashi wa anna lahum inda Allah makana yanga ce yanga ganin cewa ai mahaifan shi uwayen shi suna da matsayi a wajen Allah shi wa dan gidan shehu wani ko dan gidan malam wani ya zai Allah subhanahu wataala ya kuma yadda da shi wa salahan suna da wani nagarta a wajen Allah da haka fala ya duru hatta ya kalli su da haka ba za su bar shi ba ya tozarta ba za su bar shi ba Allah ya kama shi da hukuma su za su tsamar da shi saboda aikin kirkin da suke sai ya ce ai saboda an ce ai makarantar kwari suna ceto ko to ba na makarantar kwari ne ai ya cece ni ka ga ko to kuma wannan inda za ka gane cewa abun hakikanin Allah a hakikanin gaskiya ba haka ba yake saboda za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me yasa ya gaya ma ya ma fami in shi wa'azi lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar mushi aya wa anzir ashirataka al-aqrabi Allah ya ce ka igal gadi ga jama'a ga ga ga al'umma ka ta kusa sai ta ga iyan gidan shi ya kiraye su ya ce ya ku bani hashim to ku tseratar da kanku daga azabar Allah ni bana wadatar da ku koyi ba ya ce ya ku iya bani abdul mutallab ku ba ku tseratar da kanku ni bana ku ƙarshe ma ya kiraye fadima ya ce ya fadima tu ya fadima tu binta muhammad yake cewa salini ma salini min mali ma shi'iti in dai game da dukiyata ne ki tambayi abin da ke so wannan dukiyata wata wace kuma ta kice yace amma ki sani ba na miki amfanin koyi ba a wajen Allah aikin ki shine zai wutar da ke kaushe ma kuma muna so Allah mu dauki kisa annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya zo ya zai dirmiyar da wannan mutanen nashi sai Allah ya umarni ce ka kera jirgi in wannan ruwan ya zo ku dauki wanda suka yi imani ku shiga cikin wannan jirgin to da ya zo duka ya dau jama'a suka shiga wannan jirgin sai dan shekiya nuhu ya ce ma ɗanshi zo ka shiga jirgi sai ya ce a'a ya ce ni nan jiyan hau dutse katon dutse da jiyan hau zai kare ne wannan jirgin naka na katako ya za a iya kare ka ga yanzu sai wannan kawai suna wannan muhawarar kawai sai kuma zo kawai ta tafi da wannan nashi ya hallaka annabi nuhu daga baya yake so ya ma Allah ya kai shakawa wajen Allah ya ce ya Allah ɗana ya hallaka kuma ka ce al'umma ka ce wanda suke iyalai na za su tsayar sai Allah ya ce mashi ai ɗanka baya cikin iyalanka saboda bai imani da kai ba to kaga inda a ce wani mahaifi yana amfani da shi annabi no bai kamata a ce dan shi hallaka ba bai kamata sannan kuma annabi lutu matar shi ta hallaka ba yana ji yana gani kaga saboda iyalin shi to dan haka kaga wannan rubuwa ce shi wani baya ma wani amfani kai ne zaka ma kanka abin kirki sai kuma wannan abin da wannan wai shi ma ya amfane ka saboda ko ceto mun gani cewa ceto ma wai da mutum zai yi ba kawai shi bane zai bayi kirji kawai wato ce a baunin cetuwa ne a'a kawai Allah ne zai umar Allah ne zai yarda da wanda za ci Allah zai ce na zaɓe ka kai ceto amma ga wanda nake so ka ce sa kawai kai da na ce kai ceto ba wai na baka wani garanti ba a kawai girma maka ne nayi kawai mutum girma maka ne nayi kamar dai ake a makaranta a ce in an zo gaban shahada ko misali ai wani da misali a'ala kamar in an zo gaban shahada a ce wane ya bada ya bada wannan shahada ai ba shi maka wannan shahada ba ba shi bane yace kawai ku ba wani kai imtiyazi ko ku bashi bai aka cewa ajai rijin dan a aikin ka ne baka amma shi an gama ma shi ne baka wannan to haka shi ma lamarin ceto ke da haka kenan kaga babu wani wanda wani zai dogaro da kan wasu mahaifan shi ko kuma wasu dangi na shi a yace saboda mutanen kinki ne za su tabbatar da shi malai yake cewa ya bada misali malai ce kai kama yushahadu fi hadaratil muluk kamar yadda kuke gani ne kamar yadda muke gani a falfajiya ko a wajen sarakai ko shugabannin kasashe idan wani nasu ya wani abu kawai a lullube shi a ce a shi wannan ba a mushi laifi kawai daga an kai shi ma justice kawai an mushi me ake cewa an mushi shari'a kuna tsammanin kawai shi yana kaso can sai ku yanci an yana gari kaza na sha'anin shi kawai shi ne an mushi wannan hukuma to wannan wani yana tsammanin shi ma haka abun yake a wajen Allah yake cewa fa innal muluka tahabu li khawasihim dhunuba abna'ihim wa qarabihim saboda su sarakuna suna iya bada suna iya ba wanda suke keɓantattun su wanda suke makusantan suka rabe da shi suna iya yahe musu ma ko su ba su zunihin wani kawai su yahe musu zunihin da suka aikata ko a yaye musu a ce a wannan ai dan gidan wani ya za a je a kai shi kaso ko a mishi kaza ko an yaye mishi ya ka ko ka ci banza to shi al'amarin a wajen Allah ba haka ba yake malam yake cewa wa idza waqa ahadun minhum fi amrin mufza'in khallafahu abuhu li jahi wa manzili idan ɗaya daga cikin su ya wada cikin wani al'amari mai tsanani wani al'amari mai taka hankali mai tsoratarwa kallasahu abu kawai sai mahaifin shi kawai ya tsamar da shi saboda matsayin shi saboda martabar shi saboda shi dan gidan wani ne to shi kuma al'amarin a wajen Allah subhanahu wata'ala ba haka ba yake kenan wannan yana daga cikin bayanin da malam yake akan nusus wa'inda suke a afwan wa'inda suke dogara akan irin wa'innan abubuwan domin kawai su je su ta aikata abin da suka ga dama na laifi da suna ganin Allah subhanahu wataala ba zai kama su ba alhali shi kuma kuskure ne sun yi imalin janibi na alkhawfu wa raja sun ban cewa sun sun mance cewa Allah subhanahu wataala ya yana kama bayi da abin da suka aikata na laifi kamar yadda yake sakauta musu yake ba su aljanna akan abin da suke aikatawa na yi mishi biyayya sannan abu sadarat kamar raddi mafi sauki game da wannan shuha shine cewa gaskata wannan shuha ya lazimta shine a bata khitab shine zance da Allah subhanahu wataala yayi ma bayan shi shine a bada kawai nusus na shari'a idan dai aka gaskata wannan to shine bayan na daruta shine yani anna tasdiqa yastalzimu ta'til khitabillahi li'ibadihi fi nusus ash-shar'iyya gaskata ta to ya lazimta a bata kawai khitabullah maganar da Allah yi ma bayan cewa wanda yake kaza zan bashi kaza wanda yake kaza zan bashi kaza to tunda ma dai kawai in in ma kawai ne ta shakka ne ta shaki aya ta in naji Allah ya bani to mi amfanin maganar da Allah kaga kenan kuma mata amfani to kaga wannan yake nuna maka wannan wannan batacciya ce saboda Allah ya ce kuma man ya'mal misala zarratin khairan yarabu Allah wani yake cewa man ya'mal su'an yujza bihi wanda ya aikata mummuna aiki zan sakauta mishi kenan tunda Allah ce zai sa kauta to in mutum ya aikata wani zai sa kauta amma kuma in mutum ya aikata alkhairi kuma zai gani Allah zai sa kauta mushi to haka abin yake kenan wannan shine in muna so afsa gaban duk da malam bai kare ba jero wannan a mutanen zai ta jero su da wanda suke a ruduwa da cewa Allah mawadaci ne ya wadata mai musu zai musu hukuma ba sai ya musu ya kita ba sai ya musu azaba ba in ya musu azaba ba me zai karu da shi da sauransu duka za mu gani insha Allah da anan zamu dakata saboda bayanan da malam suna da tsawo kenan a dawasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da ba inda muka tsaya muna fata abin da ne da Allah subhanahu wa ta'ala bada inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk